أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a shidda ga watan zulqada hijira shekara 1441 wanda ya dace da 26 ga wata na shida shekara 2020 a sati da ya gabata muna cikin suratul isra mun tsaya aya ta 22 kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta 23 insha Allah kahin nan akwai tambayoyi amma akwai guda wanda ya wuce ko takarda yana ga fajide da rubutu da yawa na hausa hausa boko ina wata na ƙare zo idan bayani in fahimci abin da yake ne a tambaya wadda za mu karanta cewa wata nasiha bayan bayani da aka yi a wancan darasi na harkon komowa karatu na matsalar wanda ɗan uwanka ne ya shiga wani ƙungiyoyi na kisa ko na zuwa a yi ƙuna bakin wake wata nasiha za ka mishi to ina ga yana ga nasiha a wancan darasin namu mun yi bayani kan hadarin wanda a lokacin sahabbai wanda a wancan zamanin an san rigima bata kai ta yanzu ba ku shubha amma duk da haka wasu sahabbai daga ciki mun ji labarin na ibn umar in sa'ad bin abi waqas da dama cikin sahabbai wasu wanda daga cikin bayanin da ibn umar bayan an tume shi na yaƙi jihadi fi sabilillah wanda yake cewa yarda da laihin jihadin kaddara jihadin ne na kwarai kuma ba shi ba ya ce wanda Allah ya kama shi da laihin kin jihadi fi sabilillah da ya kama shi da laihin kisan musulmi ba haƙi wanda shine bayanin da muka yi illa dan kuskure a wancan darasi na ya bayan wani ruwaya na ce ta Abdullahi bin Umar ce ba ta abdullahi bin umar ba ce ta abdullahi bin amr bin asani abdullahi bin amr ne akwai bin umar akwai bin amr kin abdullahi bin amr ne ruwa ta ibn maja wadda lafazin da ibn umar na bin amr abin da yake cewa shine lafazin da na gashi na a rubuce cewa yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutu bil ka'ba wa yaqulu ma atayabaki wa ma atayabi rihaki ما عزمك وعزم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك haka ruwa da ibn majah ruwato ta abdullahi bin amr bin as yace ya ga manzana manzana sallallahu alaihi kewa ka'aba kina manzan Allah ne gani yana tawafi a cikin tawafin ne da manzan Allah yake yi sai ji manzana iya cewa me hiki tsarkaka me hiki dadin kamshi kenan ka'aba me hiki girma ka'aba amma sai yake ce ba ko me yake girman alhurma ka'aba da ya mata wannan zigawa da wannan yabo ya ce amma na rantse da ran na rantse da wanda ran muhammadu ke hannun shi alhurman mummuni a wajen allah ta hiki alhurma mummuni ɗaya a wajen allah ya hita ita ce ta abdullahi bin abu ta abdullahi bin umar ga ta lafazin da yake faɗi shi kuma shine cewa yana ɗawafi da ya dibi ka'aba sai yake cewa shi ma ma'azamaki wa azama hurmataki wani mu'min azam hurmata inda Allah ne kishi ma cewa Ka'aba me yake girma da karamci to amma girman mummuni a wajen Allah yake karamci yarwa ta Abu Sa'id ta Abu Sa'id Abu Huraira da makaranta yana cewa manzon sallallahu alaihi iya cewa law anna ahla samawati wa ahla al-ard ijtama'u fi dami mu'min la kabahu lahu fi nar inda duka kenan yawan duniya ce inda 'yan sama gaba daya kenan duk wanda suke sama gaba ɗaya mala'iku da yan ƙasa gaba ɗaya manzana inda za su haɗu su yi tarayya wajen kashe mummuni guda duka Allah zai kifar da su a gidan wuta gaba ɗaya ba ruwan Allah da yawansu in wa irin wannan girman lagi wata ruwa mabutar turmizi manzana ke cewa ya ce lau annan ya ce la zawalu duniya ahawan alallai min dami musulmi ruwa cewa ko ƙasar musulmi wata ruwaya manzana ke cewa wallahi gushewar duniya gaba ɗaya ta gushe ta tashi tashin duniya gaba ɗaya a kashe duniya gaba ɗaya ya ce a wajen allah ya yi sauki a kan jinin musulmi kunga wannan kaɗai ya isa haka wata ruwaya da makaranta wadda haɗarin kisa na ba haƙi wanda cewa duk hilin kiyama duk irin taron kiyama allah zai gama ka da wanda ka kashe a duniya ba haƙi zai zo da kai a hilin kiyama ya tsaya ce ya ubangiji ka tambaye wannan bawa naka a kan me ya kashe wannan ganin wannan kada ya shi nasiha ga kowa na hadarin irin wannan kungiyoyi na kisa cewa abin mamaki ta ayi hankali zaka irin wannan kungiyoyi da dama mutum zai kiran jihadi fi sabilillah sai je ya labe da shi da ɗiyan shi da matan shi ka taba jin wanda dan wani wanda aka kashe a cikin yaji ya gudu bakin wake kun taba jin wannan masu ɓoya suka tura ana kashe mutane kana ce ga ɗan wane ya yi ya kuna bakin wake sai daɗe mutane ko da wasa ko kanan shi kowon shi haka za ku ka ɗaukar iya mata iya mutane kuna kai mishi gida iya kwanci da sunan ku haka ake ba a doki iya mutane kai musu na kwanci iya mutane da sunan wakoyan guni kwararru ne wannan wata kwarkwara ne wannan shi ne ke wakana na gaskiya mutum abinda ne bayani ko da mutum ya hankali Allah yanzu kun ji dai a cikin wani zai zo ta waye ce ai ana hadari ana kisa akan bakan gaskiya ba to kai ka je ka kashe ka mutu rabi gare ka zaka dawo ka gyara ka kashe wani kai ka mutu ka ta da lahin kisan ka ka ta da lahin kisan wasu ka ta ga Allah to zaka dawo ka gyara bayan an gano gaskiyar magana an uwa wa'annan dalilai da muka ambata na girman ran mumuni da hadarin kisan mumuni da hilin kiyama zai tsaye daga gaban Allah ya tambaye Allah wannan bawa naka mai namshi da girman hadarin duk girman Ka'aba ne da ce mun ranmu mun ya yi tabu da cewa duk sama da ƙasa gaba daya su game akan jinin musulmi guda daya Allah zai zaka su ta gaba daya kan wannan kenan ko muke nasiha mutum ya hattara duk wani yaki na shuba kaka sa kanka dan gobe kiyama ba mai zuwa cece ka shine kun za mutum nasiha ya hankali mu yi kokarin yin abin da yake gaban mu na taimakon addinin Allah wannan kuma kurakurai Allah gyara Allah shi da dole bar hanya wannan shi za mu tsaya nan kuma sai karatunmu na suratul isra za mu tashi aya ta 23 ta 23 za mu tashi
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما na'am a maganar saɓani bai taso ba nan muna cikin bayanin muna bayanin matsalar kahurai bambancin su don wajen ɗiya a nan muka tsaya ko? ina wani ya gaba ya kai mata shidda a muna cikin bayani ne mun karanta kurin wa ƙadara buka Allah ta budu illa iya wa bilwar da isa nan muka tsaya ma bin bayani ba a gaba a cewa dai da harko Allah subhanahu wata'ala ya hukumta shin waqada rabbuk in Allah ya hukumta ko ya umarni to ya ya umarni a ce kada mana umarni mai kari ubangijinka ya umarni na harko Allah ta abudu illa iya kan mu bautata ma kowa sai shi kadai kan mu gama shi da kowa bayan Allah ya tabbatar da haƙƙin shi kuma sai ya kawo haƙƙin mahi girman haƙƙi a kanka su ne uwaye uwa da uba su ne mahi girman haƙƙi gaɗa ya kawo bilwadin insana kuma lafazi na hikima ta ƙur'ani tsari na alƙur'ani ba a jero ba da kaza da kaya da abinci da masarki da waye aje kun insana kenan duk wani abu da zai haranta ma ma'aikinka rai Allah ya ɗora ma yau ta maka kawa ma'aikinka duk abin zai kyauta mashi ko ma mene duk abin kyautawa inda ya ba saɓan Allah kenan haƙƙi ne Allah ya ɗora ma ɗa game da uwayen shi ke wa'innan su ne a duniya bayan bayan haƙƙin da Allah da manzan Allah babu wani haƙƙi akan na adam kamar wa'innan wanda duk da cewa haƙƙin su ne mafi girman haƙƙi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan mas'ala ta uwa da uba wannan kuma da yawa mutum ka samu damuwa ko ya ga kamar abin ba haka ba ne ba yadda ake sulɗata a gida namiji ne jagora shi zai ba da kashi sai zai ba da ci ya komi iya da ƙarin mulki a gida ya ga kuma an zo an ce uwa ce mafi girman haƙƙi wani abu wasu kan ga abin kama akwai ba ta matsala komi shi allah subhanahu wata'ala shi ya san kowa kuma allah yana magana ta adalci kai kanka in ba dan matsayinka ba na kana kai ni shugaba idan ka dabi ɗawainiya matsalar mace gaɗa kai kan kasa haka ba ta wannan matsayin in ka diba ɗawainiyar da take wakana tsakanin mace da ɗanta kai kan ina za ka yi adalci kasa ita ce gaba bakin dai tare ne kowa zai biya buƙatar shi amma kuma daga nan biyan buƙatar yawanci a wajen wanki wani wala ce wahana ala wahana ko haka abin yake ciki wannan abu ne a hili wanda uwa tun daga shiga ciki kowa san matsala ta hadarin rayuwa da take wakana ga uwa tun shiga ciki canzawar lokaci canza yanayi dare ba barci wata ran ga hadarin ayuwa wani ma an yanka ta za a hudu shi kowa san da wannan matsala a cikin ciki tsawon wata tara ko kasa ko sama da haka kowa san da haka wanda kuma ya kai ga rayuwa bayan ka wuto ba a kare ba kuma can nono shi nuna kadai a baka ci a baka sha kai kashi kai wutsari kai wane ne ka tana so ɗaya yanzu inda zai ma kashi ka ga bala'in zai a jikinka ya ma kashi so ɗaya ka shi ɓaci rai ko baka yi baka baka dai ka san akwai matsala to ita ta yi gashin dare da rana ya mata a jiki ya yi aushen wuɗa ta kwana a cikin gashin duk wannan gashi na kullum cikin gashin shi kullum banda kuma hana barci ka ci a sha ma kai ta hana ka barci ita kullum haka rayuwa take wannan kenan kadai ka ishe sa zaka korin abu ne a hili na maganar gaskiya girman haƙƙin uwa akan ɗa annabi amma tambaya ce rasulullahi wane ne mahi girman haƙƙi a kaina yace ummak bayan wannan ha yace ummak bayan wannan ha ummak bayan ta gosu cin abaka he da ka uwa biyu uku ana hudu yace babanka wannan iyakantar da mu da mahi girman haƙƙin ita ce mafi girman haƙi akan uba wajen magana ta abu nan malamai na bayani shi matsayin uba abin da ya sa ta da wuya ga a cikin ƙur'ani an kawo uba ya ma kaza ko sha Allah shi uba ɗaya jin ɗaya yana da ake uba a hili amma bai gina uwa ba iya ciki ne ta sha wuya iya jinjiri ta sha wahala daga yawon cikin hankalin shi yawon shi yake bai san abin ta yi wahala ta yi ba amma uba za ka ga ya kawo abinci ya da bahun shinkawa ya kawo na hatsi ya saya ma kayan sallah ya ma duk komai kana gani abin da yake sai ka nan ya tsara ganin aikin uba ne yake ya ka tuna haka ya tuna maka ƙirƙi na uwa ne sai aka kawo maganar uwa duk da cewa wannan ana maganar mafi girman haƙƙi amma kuma kowanne za ka iya halaka a sa ka wutan ka takanci kowanne a cikin biyar da magana nan girma ne amma ba wanda za ka taka haƙƙin shi kuma ka tsira amma ana magana a nan misali can ta ce zaid nan ya ce zaid ina za ka fara zuwa can za ka daga jauninta to ilana akwai yin wa kullum mutum ya aiki da wani yanayi eh ga abin da ya kamata amma inda matsalawa yanzu an sa wa a rayuwarmu inda misali wani uban zai ce maɗa kaza uwa ta ce kaza idan ya kuskure ya bi wannan uwa to za ta shaidar sha'ura ta ce su za ka jama'a ka bala'i tabbasa kowane hima kureta to kaga idan kaga fahimci haka sai ka mata bayani ina ki gane lalle ke ce amma akwai matsala in na biki akwai matsala tukar ta sani ita kan ta sani ba ta ce maka karbon nata haka bai bacci kenan wannan in akwai wata banna wadda ta biyo baya wanda kuma a tsohuwa bayani ga abin da ake gudu amma a gaskiyar magana idan kowa ya fahimci addini ga da abin ke ciki ba wani bacin rai gaskiyar magana ita ta yi girma haƙƙi na ta shi ne a gaba akan na uba wannan haka annabi bayani ko kuma yarda ko da bai mun jaddu da yarda wannan shine bayanin maganar uwaye kenan duk abin da yake na girman haƙƙi kyautatawa zama uwa wani cikin magabata abdullahi bin umar iya tawafi a kaba tun daga yamma ne dogo oshi a baya ya zo da ta oshi ya zo tawafi na ka'aba iya tawafi ya inni laha ba'iruha mudhallalun in izubadat rikabuwa na musa ni ne raƙumunta mene ya wanda bai gardama ko da an tsabirin ba na zabura don kata sha wahala uwata iya cewa da uwar sai tsaya wajen ibn umar ya ce ibn umar a turani an ni karja zai tuha wani abu na kima uwata kana ga na biya haƙƙin uwa kaga abu na tun daga yamma kuma gashi da wani ma a bayan shi take ya ce kana ga na biya haƙƙin uwata ya ce la wala zafara wala bai zafara ko da yunwa shi ɗaya na naƙuda baka biya ta ba yunwa shi ɗaya da ta naƙuda baka biya ta ba yaro da saura shi ya ya ƙari ya mata abin zai mata sai ko yunwa shi ɗaya naƙuda ta yi da take wayo ɗaya da ta yi kuma kowa san matsala ta naƙuda ko da baka yi ba wannan shi ne maganar ɗan uwa masa'alar kulawa da ma'aiwa duk abin da na kyautatawa kurin haƙƙi na kan ɗaya ma ma'aiwa ba tare ba da jero abin kai ka sani ya dace da wuri da yanayi da buƙatar tsoho ko tsohuwa su ne da mafi girman haƙƙi a kanka a wajen shi ne malamai ke cewa kai na cikin sabai sabai in mai suka ce in sa su sai zai mace ya ce bi abi ummi ya sulla zan ba da fasar babana da uwata me yasa su sun san da aƙidar su ne mafi girman haƙƙi a kansu shi wani malami yanzu ya ce maka iyana da matata a yanzu mutane yanzu da ce iyana da matata su yi ji a duke da a mutane yanzu a can da haka ne an ce kenan mun yi tsada a wajen su uwa da uba kaɗan ne gaskiya wanda an zaga gani abin yadda suke ɗaukan abin da mahimmanci a yadda yake shirin tabbas mun ji dai bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala na kaɗa tashi da ibada ya ce wa bilwa da dai na isana uwaye biyu Allah ya maka umarnin kyautata musu ya ce in ma bulganna inda kalkibar a hadu ma'auki lahuma falata ƙulla ma'ufin walata na harhuma in har allah zai kaddara ka rayu ka girma ka shiga hankalinka har a cikin uwa da uba wani tsohon ka samu kare su tsohon ɗayansu ko duka biyu sun shirbice gaba ɗaya ma kan tsoha suna ma rikici na tsayi to duk irin za ta maka allah ce wala ta kallo ma ofin kalma ta mahi karancin kalma a cikin sace zama tsoki na zama tsoki gana ko tsoki ma ko ko tsoki ko wata kalma mahi gajarta mahi kananta ta baka magana ka gama su kenan kaga da damu ka ko daya kaga gajiya ko daya kun bale su kun walatan haruma kuma kaka kyaru sai tsoho kawo kaza ya kaci abin ya maka yawa yan wata wannan kenan dole a yi hattara akan samu tsoho wani ba tsoho ba tsoho bai da yawa akwai koyon mutum rikitacce idan ana gama ka akwai uwa akwai uba rikitattu wanda ko kayi ba sa zage ka cikin mutane ba ruwa akwai su wanda ɗan iyaye ba ci iyawa shi amma wallahi ba sa gani to kakka biye ubanka ubanka ne uwa uwa ce da kuma mai ɗaukan abin kamar wani amshi ni abin tana gaya maka magana ta ka neman yin hushi shi ma uban ya gaya magana ko cikin mutane ko har ma ya buge shi ubanka ubanka ne uwaka uwaka ce kakka gama zagin uwaka buga uwaka da ko ubanka da wani ko da wannan kana cikin jarrabawa ne idan ana gama ka da uwaye irin wani masu zai marasa ganewa wallahi kana cikin jarrabawa haka kuskura ka ce kai ma za ka yi hushi ko ka kaurace musu ko kai ma karama ko kai na abu ko a cikin mutane da cin mutunci ubanka ne ne maka ko ka ce ta maka kai dai kokarin yin bakin iyawarka ta kai akwai mas'ala mai wuya irin uwa ya ka samu misali Allah ga maka da wata misali wata mace kun uwa ta ce kurin dole ka sake ta ana samu haka wannan wani ya ma abu zarar ne ina ga abu zarar ne magana tambaya uwata ta matsahe na suke matata alhali ina son matata ya ce ta rage gare ka ne uwanka ta ce ƙofa ta aljanna ko ka gyara ko ka bata tun haka ce mashi gyara shi ta rage gare ka haka wani ya kamar umar kanshi da abdullahi ɗan shi umar ya kyamace wata mata cikin mata abdullahi ɗan shi ya ce sakata shallabin saki ya ƙiya wani iya karantar da kai wani bai saka maka mataka al'adamu wai kanin sai suke matawa amma wa bai saka saka ne kishirme ne ba mai saka maka mataka ya kai ko uba ko dan wa ko kane ba mai saka maka mataka ko alƙali sai an diba akwai haƙƙin da ya sa ka rasa na armi ko a shari'a ba a raba alhaƙun dan alƙali ko kuna ce ya raba ko alman ko sarki bai rabuwa sai inda haƙƙi na shari'a an tabbatar da shi ko ba ci gaba ɗaya ko ba kwanciyar hauwa ya ka raba a kan wannan haƙƙi amma mata ana iya hanaka amma idan aka baka saki sai kai idan wata matsala ce daban ta cutarwa ko zalunci kuma kuma shari'a ta diba da hukunci to kaga mu ala da mu uba ya ce ya saki ɗanan ka ya ce ya saki duk wannan kuskure ne ba mai saka maka mataka to ne umar inda ka ana saki da umar ya kai ƙara cewa ga abin da suka da abdullahi kurin abin annabi cewa abdullahi aji a baka kabba banka kurin ta hakuri ta hakuri kabba banka dole ya ɗaya bishi ya sake ta tunan yin wake bayani lalle uwaye su sani saboda girman haƙƙin ɗa ya sa aka ce musu ɗa'a kan koma mene to amma a lokaci guda idan ki bale uwaye mata kika gallaza ma ɗanki ya saki ɗiyan mutane za ki tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala kurin dan tsana kin cutar da ita kin huda daga cikin iyalanta gidan armanta wallahi gobe kiyama ke ma Allah ya tsaye da ki da ko sa mata haka nan wallahi wai bale wa mata ko zai ka sake ta to wallahi ko ya saki a tabbatar da akwai haƙƙi mai girma wanda Allah zai kama waɗanda suka shiga haƙƙin wani ko uwa ko uba a yi hankali da shiga haƙƙin ma'aurata raba armi haka kurin akan zalunci ya ce kenan ko da girman ɗayansu ya riske ka kakka musu magana ta kir ko Allah ko kaɗan wa ƙullahu ma ƙaunar karima maimakon lalle su ma magana mara daɗi ko shi cirbuta ka musu magana cikin ladabi baba ya haƙuri baba kaza ko zai jin kai baba ya haƙuri baba ayo baba a hina baba an hakuri baba ka masa magana ta karamci ta girmamawa duk zai kuma muzguna maka an umarnin Allah kenan akan Allah ta yanke mu wa khafid lahumma wa khafid lahumma janaha dhulli min rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira
wa khafid lahumma janaha dhulli min rahmati ka sassabta musu huhuke na kaskanci na tausayi nan fi'ara ce magana ce ake ta an sanya wanda ya san misali kaza yanda idan ta kai haɗari take da iyanta tana riyu tana ta hukin tana kare tana kare su tana kewayawa da ta gamta da shiru a sama da ta ga danje sai ta fara kewaya tana abin su ka wani abu mummuna ya same su to kai dan adam nan ana karin magana ne na cewa ka sabta ka nan kai tausaya ma uwayenka ka ji kansu duk ya ka tausayawa kama uwayenka kuma ƙurabin hamuma kamar bansa gida ka masa addu'a Allah ka ji kan uwayena na mun doka a nan addu'a ga uwaye su mutu a ba ya su mutu ba da ransu addu'a ta alkhairi ga uwaye Allah gafarta musu Allah ji kansu tun da ransu ba ya su mutu ba da ransu ya halitta kamar haka kamata mu ba ya su mutu ba kun balle ba mutuwa shi mun yasa don mutuwa ita ce lokacin da mutum ya yanki kan manzana ba labari ɗan adam idan ya mutu komin shi ya yanki daga ciki akwai ɗa na gari iya ma addu'a wannan shi ne kurin ake kawo magana mahimmancin addu'a don a nan aikinsu na duniya ya yanke amma suna samun sakamakon aikin ɗa kuma shi sa ‘yan wajen da ka samu saɓani na malamai wajen wa wani mamaci wani aiki an samu saɓani sadaka wani aiki ba bai kaiwa ga wani jama'i wasu kai na gaya ga kowa inda magana mahi kari addu'a ita ce kusa ijima'i ne ta jima'i ce addu'a tana amfanin kowa uwaye ko yanwa ko abokai nan ba saɓani wani ke da saɓani a kan magana ce ta wani aiki daban to ana kaga dai uwaye ke nan uwaye ba saɓani duk abin da kai na alkhairi zai kai musu sadaka ta kai kai hatta da katun ƙur'ani uwaye in ɗa ne ya yi to haka kun bale ko bale ko magana addu'a da nasu ya tabbata hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa gobe kiyama mutum lokacin mutuwar shi iya da wata daraja amma wani darajar sai ga an ƙara mai wata daraja sama da wanda ya mutu akanta zai tambaya anna li hadha ya rabb ya ubangiji daga ina na samu wannan daraja ya san a mutuwa ba shi da ita sai ce bistighfari waladika lak dalilin neman gafara da ɗanka ke maka kaga kenan anan ɗaya shine babban aiki na kwarai a bayan ɗa na kwarai a bayan ka mutu iya ka amanta da addu'a ga uwa ba su mutu duk da da rayuwa ma ana yi amma ba mutuwa dan aiki shi ya yanke amma aikinka ko addu'a ka tana kaiwa cikin mizanin shi in sadaka kai in adukomi kai iya tasiri zai kai gama ayin kai kenan ba wani jari ga dan adam bayan mutuwa kamar da ta kenan uwaye kenan iya a tuna da uwaye a kula da musu addu'a da rayuwa haka bayan rayuwa shi ne sassabta musu mulki na shin kai kuma karka da ƙurabir hamoma allah kai ji kan uwaye na guda biyu kama rabbi ya ni sagira kama yin suka rene ni ina yaro Allah ka tausa Allah ka ji kansa kai makan dan ka san sai ta talinka ita wannan hidima shi kuma wannan ya kawo cin da kai da uwarka shi zai shi da a zage shi wani wuri ya zuwa ya kwana ya bulaguro dukkanin shi ya kare akan akan da kai wata ka gaba daya kashin shi ya kare akan kulawa da kai za shi aiki wani kasuwa wani bulaguro wani ya zuwa wani ya dako wani aiki da kowa sai da ake neman abinci kowa sai da ake neman abinci wahalarta duk ƙari mutum ya ƙari akan wa akan gida duk yi je dawo ya gida ci don hankalin shi a duhu yake a matsala ke ya ya samu gida baka ta hau kenan samu gida a sai mace masha Allah in dan dako ne na kan mene ne a rayuwar namiji kwamo shi gida ya samu ci da gaskiya da haka dai komai za a yi ne shi da gidan ya ci kenan ƙarshen shi ya ƙare kai ma a kanka kin dole ya ce dan uwa shi da manzo Allah ta babu laifin da Allah yake gaggauta wa dan adam azaba a duniya bai bari ta ya ji lahira tun daga duniya Allah bai bari mai saba ma uwaye tun daga duniya shi lahin da Allah bai bari shi a ji lahira mutum ya kankare ma uwayen shi kuma hanya ce ta samun tsira ta samun kuma tsaye a wajen Allah subhanahu wataala kware hanya ce mai kwari wanda Allah bawa yake samun daraja a wajen Allah kan dalilin bin uwaye kuma duk matsayinka da ka kankare musu a baruwan Allah da kai sai Allah kama da misali da misali jurej da ta koyi su ta ishe misali kaga da jurai mai bautar Allah ne mai bautar Allah ne iya kan bai kuma yi bautar Allah amma dalilin kiran uwa ya kyale ta duk matsayin shi a wajen Allah kace Allah kake mu kai mutu ya kafa da mushi fuskar karuwa ni bai san gaina ko to sai ya sai ido karuwa ta ta yi ta tsohuwa kuma haka Allah kaddara ya da Allah amsa adda tsohuwar akan shi waliyin Allah da musan wali ne jureji a hili wali ne wali ne Allah ne ba bane bane na kama kame ko zato wali ne tabbas eh wali ne Allah ne tabbas amma sai ga jureji Allah ya amsa addu'a uwar shi don girman haƙƙin uwa ta mai kira ya jureji shi akan jahilci shi shi yake ba don gama nan ɗashin ɗaya bace ba ko gani abin wa bai wani kudin gama da kudin babarwa da ke a ɗan kuskure ne akan uwa kudin shi a wajen shi iya sallah ta ce hajjure ta ce Allah mu ummi wa salati iya taraddadi Allah uwata kuma ga sallah yana yi shi ya sai ya ne zai yi sallah zai bari ko kuwa tun da abu nan da zamanin nafi da bana mai Allah dora mishi ba kenan anan amsa kiran uwa ya yi kiran mahaifi akan sallah wani hali shi na kace a yanzu ma idan misali kana nafila uwa ko uba suka ce Muhammad ko Zaid dole ka ce na'am sallah kuma yana sake wuta eh dole ka amsa amma an farilla ce an ce anan ba an gana amsa kaga anan to tunda wannan kuskuren da yake kurin uwa ta haushi ta mai wannan mugu adda sai ga jurej karuwa wata karuwa a gari ana zantar ibada shi wata da ya shahara kan ibada Allah kuma ka san kullun yan duniya ba sa san na kware duk ina ce wani kware ne sai ka ga duk mutum banza bai san shi neman wani shirri ka same shi so ke inda lalata shi ma ko lalace haka ne duk lalace soke ya kuwa kamar shi ne ana tattaunawa ana a mata bujire wasu 'yan duniya aka zama na almujalisi sai wata ce ku bari zama kuma ganin shi ne shi kimi ta yi shiga mace ce kyakkyawa duk mutu ka shiga ado ta shiga ta shi inda yake ta yi ta yi ina kokalo ta shi ta yi ta yi bibiya ta ba amma ƙarshe dai ta huto daga nan ta samu makiyayi a nan da neman niyyar shari makwacin wani makiyayin ya kwanta da ita kuma aka sami ciki a wannan kwanciya a can gari 'yan duniya an yi shawara ga abin za'a dama ana nan ya ga wannan baiwar allah da ciki wancan ya aka yi haka daga ina ta ce ai ɗan jureji ne jureji aka ce jureji da shi da ya lebe iya da shi mutum banza ne haɓa aka taso ‘yan gari aka yi dama suna sama ɗan biya aka aka gina ka da a yi gini haka ɗan bini a sama ya kasa kwada wani abin hawa sun suka su yanyan kansu aka je sauma a kin aka rushe aka sabko shi me aka yi sabko mutum banza dama kashe mutana ci ne ba ba ba aka rushe gida aka gina kaca kaca daga nan ma jureji ya san menene ya nemi aka ba shi damar sallah ya nemi gafara oshi yarda kullum a ce bawa yarda abin da tsakanin shi Allah wani mutumin ba mai wahayi ba annab bane ba ba wani manzo bane ba kurin bawa yin Allah amma ya san tsakanin shi da Allah ba matsala ni zina saka ka san tsakanin Allah kai kan ka samu labarin abin da ke Allah ko sai mun ne mun je mun kallon mun kallon dai dubu dubu gaske amma kowa san tsakanin shi da Allah abin da ke ma Allah na kware a ɓoye ɓanna yake da gaske yake ƙarya yake kowa san kai shi wannan bawan Allah yarda da Allah Allah bai kumitar da shi ba wani wahayi kuma cikin mutanen ɗan duniya ya zo kuran ya ce ina yanki kun yi danna cibiya ya danna cibiya mana abu ya da wayo ubanka ka yi yarda da Allah ba wahayiwa kuma zaune kuma ne amma kun ce yaro wayo ubanka kun ya ce wani ne babana makiyayi wani haba yau kuma a nan shi suka to haba wani kuma kawai shafo shaɗa sha wani ma albarka wani ashe wani ya bayana kuma yanzu kuma yanzu ka juye ashe shi gina jiraji za mu zamu gidan kama za mu kanin zinariya za mu zamu ka ginin zinariya ka shiga wannan gida mana laka a barki ya ce a a iduhu min tin a yanzu shi gidan kasa maka so mala ya tafi kasuwa suka ce jure gidan da za maka na zinariya ya ce a'a kuma yi damu shi na laka laka ta ta ishe ni kura kan an zina ga alama dan wani kagani a takaice a nan kaga jure magana uwa ko kai na kwarai ne an ka gaba uwa matsala ya zaɓa a wajen Allah baro Allah ka diba uwayen shi kuma shi kuma shi ma shi kuma ɗaya ce ga uwa ba shi matsayin manzara ba annan bai ganshi ba manzara ke ba yake ba sahabbai labari khairu tabi'in yace hiye a cikin tabi'a gaba daya yace uwais
ba su ganshi annabi ganshi su ba su ganshi ba kuma da zamani daga baya masu ɗauzis ya ce uwais bin aji alƙalini mai mora da basu labarin sunan shi da sunan uban shi da sunan garinsu da ƙabilarsu sanwa wa Allah da ke duniya haka wani mutane sun zama na kurin kara helanatir Allah iya duniya komai a shirya sai komi wani annabi ke ba labarin wani abu ne wanda za a gaba amma ke ba su labarin sufa sunan mutumin da uwa da uba da gari da kabila ya ce wannan bawan Allah ya ce iya da biyayya ga oshi mutum mai ɗaya ga uwa ba iri wani ba kurin ɗaya ce ga wata wata tsaye mutum ne biyayya ga oshi ya ce amma yana da addu'a mustajaba don iya da ƙima a wajen Allah iya da addu'a karɓaɓɓa a wajen Allah ya ce idan ku gamu da shi ku roƙe shi ya muku addu'a annabi wata labari annabi koma ga Allah abubakar ya koma ga Allah umar ya hau mulki kullum umar kuma kuma ya masa annabi wata labari zai zo muku cikin tawaga ta mutanen yamma bayanin dalibanu shi ba bayanin dalla-dalla zai zo a cikin tawagar mutanen yamma kodin rannan kullum umar ya jirgin mutanen yamma ya a fikun ois a cikin akwai ois su ce kawai wani san shi ba wani ois rannan allah ya kaddara ya tambaya a fikun ois kace eh akwai wancan cikin hangari ne alama can cikin masu kula da dabbobi sai yake cikin masu kula da dabbobi hidima yake iya can cikin kula da dabbobi suka ce kai akwai wani sunan amma iya can cikin dabbobi iya kula da dabbobi bai cikin ba ba zama ba cikin gaba gaba ba wani ke ba a wajen mutane sai manzo Allah sai yake ban labarin cewa da yawa rubba agabar ash'as wanda fun bai ababu lokacin Allah Allah abaru annabi ya ce da yawa cikin mutane mutum fa zama ba tsari ba kayan kirki in ji gidan da koro shi amma ce wala a wajen Allah inda zai rutsuwa Allah bisa shi kafara ya kuma mutane bayan Allah wanda Allah iya girma iya san su san kima wajen Allah amma wajen mutane ba kowa bane haka in waka hankali ka kare da mutum ka kare da bawan Allah ka kai wannan dan dan talaka ne kan kare ne kare na shi a kima ya kusa kima wajen Allah ba shikenan yanzu Umar zaka ce akwai wani wajen dabbobi Umar sai sulale sulalewa kun yi ta da yaje ya samu nan bawan Allah a cikin dabbobi ci bawan Allah kai na uwansu ya ce ini ne bin haid ya ce ni ne alƙarin ya ce ni ne min mora da ce ni ne abin da kuma ya ce annabi wasu labari ya ce ya taɓa samun albaras cutar dahi ta tukunta ta gina ya ce ya annabi wasu labari wannan bawan allah ya samu albaras amma ya yi addu'a allah ya warkar da shi amma a jikin shi akwai wani kaza akwai kamar tabo haka tabo shi ne kaɗai biyuwar ke ba cikin shi ba ku shi abin ku zama musulunci allah ba haka ke duniya ba haka kala da bai wani annabi gan shi ba ta gan shi ba amma bayani biyan firisi komi dalla dalla ya ce gashi nan haka yake ya ce bayan allah ka jirga mashi a wayas eh ya ce shi ne mun ƙarni ce eh mun muna haƙabi da taushinsu da garinsu komi ya ce kana da uwawai wadda kana mata da'a ya ce kwarai na da kwanakin mata da'a ya ce ka taɓa samun wa albaras ya ce na taɓa samun albaras ka yi addu'a ta warke ku? ya ce yi na addu'a ta warke amma ce akwai ɗan saura ɗan guntu ku ce ya ce ya faɗa ya ce da Allah ka buɗe man gani ya ga taban wurin da ga abu a nan da ƙarshe da ya ce a nan da harkar mai tambaya ce misaka tambaya ta ce a annabi ba mu labarin ka annabi ba mu labarin za ka zo kuma kana da addu'a mustajaba da Allah ka roƙon muna Allah ya gafarta mu ina ga inda ka tambaye gida da mota da wane ne shi ya ce garanti ne shi ta ke garanti ya ta an kare shi za ka yi adda kurin adda ta ka an kare in ka zane da alama yi maka da shi in ka zanawa kurin abin da umar yake nema duk da umar an mai fita da aljanna amma ce abin wais kamar addu'a Allah gafarta min kurin ya ruba wajen shi addu'a daya yana ma ya mai addu'a aka tahi baɗi sai da aka dawo bena umar ya dawo wajen wais suka ce kaya bana bai zo ba a nan mai yake gaya masu wannan ba ana ga matsayi ga matsayin shi ba aka ce da aka koma kuma kowa yake neman shi tun da ya tsere ake ba mu labarin shi da ya tsere ba wani har yi ba mu labarin shi har yi ba mu labarin da ya tsere gudun fitina sai da wani wani ba shi kiran kare ba sai ruwan ikon Allah sai da wada kurin a wannan kata kurin wannan kata ne wa sai na addu'a ba wani mutum wada irin na na ruwan ikon Allah wani wani ba ne ikon Allah ba mutane masu gaya da wani wani ba ikon Allah ba mutane ba su da hankali da haka ke na yan uwa uwaye mutum mai neman ƙwarayar hama ta Allah kusanci a wajen Allah ya kula da uwayen shi shine sai gaba Allah alama karanta ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ‘yan uwa muna magana biyar kawai akwai abin da muke manciya sau da yawa shi a nan sallallahu alaihi wasallam ruwa cikin suna abi dawo cikin suna turmuzi yake cewa inna a barna da bir an yi sallar rajin wudda abi ba da abi iya daga cikin mai biyayya ga uwaye biyayya ta kwaye mai girman biyayya Uba- baban ka koya mutu ka kula da iyalan masoyanci wannan kasan aminin babanka ne daga shi haɗe shi ka girma ka taimaka musu ba yau ban ba annabta yi cikin biya cikin biya ta kwarai kulawa da masoyan ma'ahinka wani kasan abokin babanka ne abokin ma'ahinka ne abokin gwada babaka ce ka kula da su a rayuwa ba he uwayen ba wannan shi ne abin da mutane suke manta a yau da yawa maganar dangin uwaye da ƴan uwan uwaye duk wani masoyin masoyin ma'ahinka ne da ce iya daga cikin ɗa'a wata abdullahi bin umar suna hanyar makka sai suka ga abin da yake hawa ya sabka ya ɗauko ruwan ya ɗora mana wani ba kawai suke ce to haba malinka kai da kanka wannan waye ya ce kai wannan baban shi aminu umar ne baban shi ne aminu umar ba shi ba biyayya ce wannan bin wannan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kina yan uwa uwaye wallahi babu hanya babba ta shiga aljanna kamar biyayya ga uwaye kuma biyayya gare su bayan sun koma ga Allah ne cikin sun mutu ka huta ba ka huta ba a akwai yan uwansu duk wani masoyin su ba sai dan uwa ba an dora ma kulawa da su kyautata musu bayan ma'ahi ya koma ga Allah Allah ta muke mu yace rabbukum a'lam bima fi anfusikum bima fi anfusikum nan Allah ka cewa ubangijinku a'lam bima fi fi anfusikum Allah ya yi ku sanin abin da ke cikin zukatanku Allah sai abin da ke zuciya kowa na ce an kawo ce ta kun salihin in haku in kai na kware ne ba haka bane ba mana ka sannan an ce akan abin da ya gabata na biyayya ga uwa duk wani aikin alheri ake sanar da mu cewa Allah ya yi mu sanin abin da ke cikin zukatanmu kai na kware ne na banza ne Allah ya sani nan malamai na magana cewa in kai na kware ne ka hata da uwayen idan ka yi tsakaninka da Allah aka zance ma ko uba ko uwa marasa godiya za ka maka iya muku adama Allah zai maka albarka to in dai har kai na kwaran ne ba shegantaka kai ba a ga sai Allah ko shi Allah zalimi ne sai ta Allah tsina mishi to shi Allah tsina maka bai tsina maka har ma anan irin uwaye su yi hankali tunda wasu sun san da cewa tsinuwa da iya guje mu tsinuwa ino suna tasiri amma tana tasiri ne a inda ɗanki da laifi inda ba shi da laifi to tsinuwa don manzana ruha don ruwaya bukhari musulun manzana salasalam ya ce duk wanda ya la'anci wani wannan da ka la'anta bai cancanta ba a la'ance shi ce la'anta za ta sama ta je wa wanda ka la'anta idan ta je ba shi ba ne ba bai da haƙin la'anta annabta za ta dawo shu ta komo inda aka yi ta wani shi ne haɗarin tsinuwa ga wani tabbas bata annabta bata haɗu ƙasa bata haɗu ƙasa kamar kalma ce ta kawurci ta kai kawuri ne to shi ma ka shirya in za ka ce ma wani kai kawuri ne wala ka shirya da kyau ta manzan Allah ce duk wanda ya ce wani ya kafir ita ma ba ta haɗu a ƙasa wannan kalma za ta je kan wanda kace ka huri ne in ta je babu wuri ba ta sabka annabi ce sai ta yi baya baya sai ta yi baya baya ta sa ariyar sai ta komo inda aka yi ta kuma kanan kalmomi ya hankalin yawan gaugajewa ka wuce an ce yawan akwai bambancin ka cewa na ka wuri ne da cewa kaza ka hurci ne kana cewa aiki kaza ka hurci ne an ce riga ba wuya ka huta wanda ya sa shi sama kanshi wanda mata wuya ko kurin kai dai kaza ka hurci ne amma kuna da wani ka ce kai ka huri ne to wallahi ka tabbatar da abin wani haka ne ta muna magana uwaye kenan ko da su yi kalma mara kyau inda ya kai na kware ne shi Allah sai fa'innahu kanin awabi na gafura shi Allah ga bayi waɗanda suke lahi su koma ga Allah wani halin mutane kware shi mutum ba mala'ika ba ne ba mutum ba mala'ika ba ne ba Allah iya jero halin mutane masu imani masu tsoron Allah ba me ka cewa za faɗu fashin auzar mu anfusum zakarullah Allah ce walazina za faɗu fashin auzar mu anfusum zakarullah su ne wanda والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا zakarullah ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون na yan wa Allah iya jero halin mutanen kwarai ne ke ba labari wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah su ne wanda idan suka aikata wata katobara alfashayya kan lai ko suka wani dalilin na zalunci sai su tuna hukuncin Allah sai azabar Allah da gaugawa fastaghfiru li zunubi sai su nemo su gaugawa su komo sai su nemi gafarar zunubansu a wajen Allah da sun san wala ga fil zunuba illa Allah ko sun san ma ba mu gara zunuba sai Allah to Allah da yake halin su kenan suna neman su- su tuba ga Allah yace wala min sirru ala ma fa'alu min alamun sun bambanci mutumin banza fajiri shi ake shi kenan zina ƙarya shan giya komai ba ake shi kenan yar kullum amma wannan tsautsayi ne wata da ya same shi to daga ya dana hukuncin Allah kace da gaugawa sai nemi gafara Allah bai ci gaba akan wannan Allah bayan ya gano ɓanna ce kaga a nan kenan bawan Allah mai imani yana iya kuskure ya zaɓa Allah amma babbacin da fita fajiri gaugawa suke su komo kenan mutum zai iya laihi amma abinda ake nema a yi gaugawar tuba a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala nawa sahabai ga wani misali sahabai nawa wani misali masu zina wannan zina ce wani ko ka san ce mai imani ne akwai mace akwai gamidiya akwai ma'aiz ka san shaidan yarin jan adam kaga ai zina suka yi kuma cikin sabai suke maka san iya cikin yanzu da shaidani eh ga su sun san hukuncin Allah a musulunci kisa ne amma babu wanda ya kama su babu wanda ya gamsu bayan sun gano kure suka yi nadama yasu ya rasulullah na yi zina kamar haddi masu haddin kisa ne annabi ya kawo da kaina kamar bije ba ya kuma ta ce ya rasulullah na yi zina kamar haddi annabi ya kai da su uku sai da wani uku ka sai biya wanda bai imani kuma ya san kashe shi zai haka akwai mace kuma su yarasu da na yanzu da ɗauka ke ne ya kawo da kai yarasu da sauƙi ke ne ma kamar da kamar da kamar da ma'aizu ya ma kamar da ni na yanzu na amin hajjin Allah kuma kowane kisa ne kuma kashe sa kai kayan kama sun kama sun ta imani ka ke nan mutum mai imani yana iya kuskure shaidan yadda ya rija baban mu adam ina ga kai adam ya yaudara haka nan mutum mai laihi mutum kowa ya yi laihi duk imaninka kana iya laihi a wajen Allah amma abin da ake nema gare ka ka yi gawagawar tuba koma ga Allah kuma kuma ka a kone mutum daga cikin imanin a ya ka shi kenan ya sau ɗaya ka kula ce shi kenan a hudu shi daga layi a a mai addu'a a nemi Allah mai rushe kan hanya da nasiha haka umar ce mu tausaya ma masu laihi cikin gona Allah ta wata ka tobara ka kone shi kenan ya bata mutum na a mai doshi shi ne musulunci gaskiya magana yanwa kenan Allah ce fa'innahu kan da awabi na kafura Allah ya zamanto mai gafara ne ga bayi masu komawa zuwa ƙarshe bayan laifi ci gaba
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
na'am Allah ya ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskin ibn sabil wa la tubzir tabzira Allah ya ce ka ba makusanci dangi haƙin shi bayan uwaye ya ka magana dangi uwa ko uba ɗan uwa wannan Allah ya ce haƙƙi ke suna iya da haƙƙi a kanka wanda ‘yan uwa sadar da zumunta wani abin da Allah ya ci gama shi ba uwa ba ba uba ba akwai wata rashin fahimta ta mutane aka samu su miyagun mutane za su cewa ɗansu idan ka taimaka mawa ne wani lokaci ƙanan shi ne kowon shi uwa ɗaya ba ɗaya wallahi ko ba su ta ce kaka taimaka ma wanci kowa ne ‘yan wanta uwa ɗaya ba ɗaya kurin don sun bata tsakaninsu ‘yan wa mu sani di lokacin da uwa ko uba za su ce kaka taimaka ma wani manzana ya ce manzana iya cewa ina mata a cikin ma'aruf ba a ɗaya ga uwa a nan ba a ɗaya ga uba a nan diyin da uba yake wata ke ce kaka taimaka ma wani ɗan wanta ne wanta ko kada ko naka danginka a nan ba a biyayya kan uwa ko uba an ka bi su kai maka halaka zumunci ba a tabbata yi shi kun ba ta iya ture shi haƙƙi ne ɗan uwanka ɗan maka gudun ku ɓata ka je a albaka ba su na na ɗan uwa ka da yawa cikin al'umma kun sai ka taimaka musu to anan ba a musu ɗa'a uba bai iya raba ka ɗan uwanka wani ma ɗan uba ta ce ka taimaka mashi an ka taimaka kwanan ma yana matsala in ta ce duk wani taimaka ma ɗin kishe ta ta tsiri na albarka har duniya ba ne ba kai a tashin duniya ta ce wula ka ba su faruwan ka ita sileta an kana gudu ka ba su abu wai ka su hudu a cikin ba sai ka bada don ka ta fitina dai amma wallahi ko ta gano ta sha latsi da maka albaka Allah bai maka nan wani haƙƙi waye san ba ta da haƙƙin hakan baka da haƙƙin hara da dan ka mai biyayya kan rashin kyauta ma danginka wannan haƙƙi na Allah ya gama na zumunta kuma wani bai cire shi wata ruwan bukhari kai muslim ya kawo yace man ahabba an an yusallahu fi rizqi wa yusallahu fi ajali falasta rahimahu manzo Allah ce din me so a Allah ya mai ma'ana ya ba shi arziki ya jinkirta maka rayuwa ka sadar da zumuntarka to kenan ina kwanaki da aka ce an rubuta kuma na an ce in kai sadar da zumunta za a ƙara ma kwanaki a kullum abin da annabi ko Allah ya ce kun ka bi shi yadda yake an ce malamai irin wannan bayanai a yanci a rubuta kadara ko kuma ka ce a yi addu'a ko ba addu'a ada ba tasiri manzon Allah ya ce la rudu qada illa du'a ba abin da ke tungude qada ya addu'a me Allah ya ce me Allah ya ce mun masha wasu mutum wanda mun kitab ko Allah ya ce mun la masha wanda mun kitab Allah iya goyi abin da ya tabbata da wani a wajen Allah wani tantu gaba daya cewa duk iya cikin kadaran Allah ya rubuta kai talaka ne amma dalilin sadi zumunta za a baka arziki Allah ya baka kwanaki dubu amma ga wasu kwanaki dalilin sanar zumunta ta kara ma 100 ko 200 duk cikin kadara ne eh an ce kaza za a baka amma dalilin addu'a za a koji a baka kaza sai umar ki addu'a Allah dan ka rubuta cikin matsayata Allah ka goje ta cikin layin na kwarai kenan addu'a tana tasiri yanzu da kuma da addu'a da hafa tasiri bayan rubuta komai kenan annabi ya ce kenan nan me an wata kace akwai wasu na ce a albarkal kwanaki ce ma me dai kuma mai dai akwai ci gaba kyanata mai so a yalwata mai arziki shi ya sadar da zumunta a ƙara mai kwanaki kina kwanaki tana da fadala ta musamman ya ce kina wa'ati dalƙur ba haƙƙahu ka ba dangi makusanta haƙƙinsu wani miskin wani sabi haka talaka mai buka mabukaci da ɗan bulaguro ka ba su a lokacin guda Allah ce wala tubadir tabadira an ce ka bada to amma kakka bada ta hanyar kakka yi mana an ce nan ɓannar dukiya ba ta yi shara ba kashe dukiya a banza shi Allah ke magana duk da cewa hatta a aikin na ƙwarai ala iya yaban bayan Allah ibadu rahman walidin da an faku lamin su lamin ka turu wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu kana baina zalika qawama Allah yana yaban ibadur rahman bayi na kwaye da yake yabo ita wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama ya masu imani su ne wanda idan za su ciyar da dukiya za su kashe yace ba sa banna ba sa gashi a bata albazaranci kuma ba sa matsewa su hana yace tsaka tsakiya sai su sai su a dan bada kuma a rike wani kaka bada kamar ka shiga ka shiga maula eh kana badawa kuma bacin karshen ka dai kuma da dan jarin ka wani jarin ga gungun ka zamana kamar ka shiga roƙo kenan shi ne ana kaka albazaranci to amma nan na mutum na laifi kashe turba ba kan hanya ba shine babban laifi ana dan ganin irin su abubakar sun bar duke gaba daya ba da gesa ba an tana ya dace da irin imanin mutum kan imanin mutum gaske magana ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا sai Allah ke mana tambihi fadakarwa akan hadarin Allah ya baka ni'ima ta dukiya na ana mana kashe akan ni'ima da Allah ya baka ta dukiya kaka zama to almubazari ke almubazari kenan kashe ta ba ba tsari ba ka hanyar Allah ba hanyar wasanni hanyar taimaka mu wasanni aikin banza kashin jewa eh a ce dukiya ka ake yi masha'a kaka yi haka nan Allah ya ce innal mubazzirin kanu ikhwana shayatin su masu almubazzaranci da dukiya ƴan uwan shaidan ne don irin ake shi ne sun mai da'a eh ya ce kuma kanan shaitan rafi ka fura kenan ana an muna na aikin a dukiya an dangana ga shaidan ya ce shi kuma shaidani wa butuli ne mai kafirce ma ubangiji shi mai butulce ma niwa kenan kakka ya koyi da shi kai hankali nan ji hankali ga masu imani mai hankali da ɓannar dukiya allah taimake mu da yin aikin kwarai da dukiya da allah ba mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته